الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين عليكم السلام
gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haduwa a markazu ahli sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha uku ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha tara ga wata na hudu shekara dubu biyu da sha tara a darasi da ya gabata muna dai mun hara surutar ra'ad mun tsaya a aya ta bakwai ta wannan sura surutar ra'ad kayan muhara tafsiri akwai tambaya guda kuma da bayani guda cewa tambaya zan shigo dan uwa bani wasu zobanyoyi wani kawo yake maganar a yi amsa a kansu to ban gane ba ma amsa da yake ni a takaice dai na bayanin abin da aka hana muna sa zobanya ta zinariya ko ta bakin kare amma wadda ba ita ba ba san hani ba akan da ya zo kansa ina mataka ba zinariya ba ce ba bakin ƙarye ba ne ba ba magana a kan shinshallahu a kan abu da musani sai kuma inda ake sa zoba wuri biyu ko yatsa biyu annab sallallahu alaihi wasallam ya hana a sa zobanya a cikinsu yatsa biyu ya hana a sa zobe a cikinsu asababa wal wusta da manuniya da ta tsakiya doguwa annabi ya hana a sa yatsa a cikin a sa zobe a cikinsu yatsa biyu ya hana a sa zobanya a cikinsu illa maganar kuma dama ko hagu maganar dama a zobanya ko hagu wanda ya karanci shimal muhammadiyya na imam turmizi kuma bangaren abin da ya tabbatar wayoyin an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa zobanya a hagun ya sa a dama cewa kamar da albani ya yi taƙiƙa da tari iya bayani kuskure ne wani ya aibanta bisa zobe a nan hagu tunda kowane ya zo illa kullum abin da ya yi a ce annabi yana hihi ta dama akan hagu kenan ƙarƙashin wannan duk wanda mutum ya yi ba maganar zargi ko ta saba ma sunna dan ya sa zobe a nan hagu illa ya yi san dama a cikin komai shi ƙarƙashin wannan ake kama masa'alar sa mantar wani zai gamu samun tarhabin duk matsala guda ce asalin maganin ta zo kan zobani na kiran kullum habin ita tahi amma idan mutum aka yi dama dama ita tahi manzana yana hi da dama akan komi amma bai yi hani ba a sa a hannun hagu magana zo biyu magana akan shi Allah sa an gane sai magana ta biyu yau muna sha uku ga sha'aban wasu na sha hudu da sayan da yadda ya zo abin da sun kawo magana kan shi maganar azumi da ake ta yadawa a kan shi ko ta kiyamun lai da maganganu kan nusuf sha'aban amma da wani azumi ya ce ni gimshiki gimshiki ko sallar gimshiki azumin zabi zagar zabi suna kasuwa a wannan kwanakin ko shi azumin ana so a buɗe baki da zabuwa wannan kowa sani a kan gajoji an kaji ka gani ɗanwa a jumlace maganar sha'aban lalle akwai abin da ya tabbata kan shi irin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana yawaita azumi a ciki mutsalaka iya yawan azumi a ciki kuma mai tambaya kan cewa me yasa yake yawan azumi a ciki ya ce wata ne wanda ake ɗauka ayyukan bayi zuwa ga Allah ina so a ga azumi cikin aikina wani shi ne abin da ya zo bayan haka da maganar cewa Allah subhanahu wata'ala yana diba bayan shi ya talon Allah ala ibadihi da min sha'ban fa ya gafi da jami'in halki illa mashikin abu shahin wanda ke ruwaye ta tsabrani a duk tabbata cewa Allah yana diba bayan shi a nufin sha'ban yana gafarta ma dukkan bayan shi banda mushriki da mai gaba da masu gaba kan wannan kina wata gara ba sa ce Allah ya sai son iba bayan shi a wannan dare zai gafarta ma bayan shi ba ke bance ba wanda ya sallah raka a kaza ko ya azumi kaza kowane bawa wanda manzon Allah ya ware ko Allah ya ware mushriki da masu gaba ma maganar sallah raka a kaza azumi kaza duk ba ɗayan da ya inganta shine akwai ruwaya hadisi maudu'i wanda ya shahara cewa Allah subhanahu wata'ala ɗan daren nisbu sha'aban yayi iya ta fa qumu lailaha wa sumu naharaha ku tsayo ku raye daren shi ku azumi a wannan 15 ga watan Ramadan Allah mai girma da buwa yana cewa ina mai tuba gafarta mishi ina mai roƙon ina mai roƙon arziki ba shi arziki ina mara lahiya wannan abin iya ta hudu ta azanu ababe ta wannan ruwa hadisi na maudu'i hadisin ƙarya ne amma maza Allah ƙarya da hudi ba hadisi na maudu'i ba da ifi ba maudu'i ne na kirkire na fabrike ne kenan bai tabbata ba amma dai mun san kurin akwai azumi a cikin dukkan watan amma keɓance daren shi da wunin shi daren shi a rayar da wata sallah ko azumi a wunin ha wani gimshiki ko zabuwa ba da wanda ya inganta daga manzon da Allah ya yi na kenan kurin azumi dai an yi kurin sha Allah a kowane wata a kowane kwanaki kun bayar sha biyar ba sha Allah za mu tashi aya ta takwas cikin surutar ra'ad insha Allah bismillah da
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب عالم الغيب عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تجد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار أنوا إذا كنا تني درس متسقباتا wannan sura tana karantar da mu ko tabbatar da mu kan ginin al'umma kan tauhidi kan sanin girman Allah subhanahu wata'ala ta hanyar sanin girman Allah muke girmama Allah kuma ta hanyar sanin girman Allah wani mahalici muke kaɗe ta Allah da ibada na Allah ta cewa Allahu ya alam ma ta hamilu kullu unsa Allah ya san duk abin da kowace mace ke ɗauke da shi ma'ana na ciki ya san abin da ke cikin cikin dukkan mace wa ma ta gido arham da abin da ma'aiwa take ragewa wa ma ta zada da abin da take karawa yan wannan ayoyi kalmomi malaman magabatan tafsiri maganganu da yawa kalkashinsu da ruwayoyi da ayoyi kan ma'anar wannan kalmomi cewa Allah ya san duk abin da mace ke ɗauka kina Allah ya san abin da ke cikin ciki wannan ya kawo shubaha ga wasu jahiliya kan addini kuma su neman sukan addini lokacin da aka fara samun abin ecography na diba mace a ga namiji ne ko mace da duk da aka samu a likita har suke so soki a to ya aka yi manzon ko kaza an ce ko annabi ya ce ba a san abin da cikin mahaifa ba gashi kuma yanzu yau mun yi ilimi wanda mun kai mu san a ga namiji ne ko mace shi Allah abin da ke cewa ma ta hamil kullu ma ta hamil sani na hakika yau ka gano eh an diba an yi ecography an ga namiji ne ko mace ne a wannan ecography za a gaya maka wannan yaron zai cika wata tara zai huto duniya ba ya huto ba wata ɗaya zai biyu zai mutu uku akwai mai gaya maka akwai mai gaya maka talaka ne mai kuɗi ne da ko zai yi karatu zai yi je akwai mai gaya maka ba mai gaya maka Allah iya maganar cikakken masaniya kan shi Allah shi gida hakikanin masaniya akan wannan bawa wanda kuma Allah subhanahu wata'ala mun karanta kan ilimin kudura cewa Allah subhanahu wata'ala ya shirya komin shi akwai wasu ababe da dama Allah ya sanar da annabawa don kusan abin wa ba haka wani kurin kara zube suke tsammani Allah ya shirya komi da abin da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ɗan labarai ya bada labarin za a yi yawo kaza kai hashi kan shi yanda ya zo a cikin me yasa aka ce yahudawa suka san shi kamar suka san iyansu ko sama da haka ai Allah ya bada labari wannan annabin ƙarshen zamani ga kamar shi ga hancin shi ga idan shi ga kaza biyan da yake dalla dalla an yi ta yi an yi bayani a cikin attaura haka cikin inji kahin ya zo da shekara dubunnai haka ba shi ba hatta sahabban shi irin sufofi suna zauwa kenan Allah ya iya da masaniya abin kahin ma a sa ɗan a cikin ma'aiwa Allah san wane ne a ma'aiwar waye zai shiga me zai yi Allah ya magana cikakken masaniya ba gajera ba namiji kuma take magana ba kenan Allah shi ya san duk abin da kowace mata ke dauke da shi sani na hakika gaba daya shamil wa ma tagidul arham wa ma tazdan da abin da ma'aiwa wani zai bari da zai ga cikin ya shiga ya shiga amma yakan yi wani ya bari bai kai ba lokacin haihuwa misali an ce wata tara ƙasa da haka ko abin zai ƙara akan wata tara wannan shi ma ƙarƙashin wannan mai kamar da wani kamar da kamar da samu tafsirin wani imamu kurtabi kwarai ya faɗa magana maganin magabata kan asalin rigima da ake a yau kan ɗaukar cikin mace wata nawa ne iyakar ciki wata shekara ɗaya wasu ce shekara hudu wasu shekara biyu ciki zai kaza wani maganganun magabata ne duk da ana ma ka magana abu amar cewa gaskiya dukkan wani maganganu kusan sun misali a malikiya za a da misali mace idan kuka rabe ta bayan shekara hudu ko ka ta yawon duniya shekara hudu kana libya ka zo ran nan ka tashi kanka hudu ka zo cikin zai da ka zo ka zo jinjiri sabon aiwa ya ce ɗanka ne haka yake haka ne a wajen malikiya kun babu yadda ka iya haka malamai suka gaya musu haka ga cikin littafai na malikiya wannan rigima tsohon rigima ce kan aihuwar yaro har wata hau cikin ka ne kurin ba ka dama ka ture shi yadda ka yi da ainihi wasu su ce shekara guda wasu ce wata tara shi dai abinda malamai a can da ke masu yi magana na sama makurta bi magana a yanzu allah ya kaɗa ana wata marhala ta ci gaban bincike ɗan adam a gaskiya abinda malamai yanzu na addini suka bincika a ilimance tun da dama a can a can makurta biya cewa magana kuma abu abu amaliya cewa duk wani maganganun wa wata shekara shekara biyu shekara hudu shekara kaza ce duka babu nasi wanda yake makatuwa wani manzo Allah ne ce kaza ne dan haka kenan yace ta wata zamanin sama shekara dubu yake cewa wannan magana kurin za a diba daidai irin abin da ya wakana a zamanin don haka kenan a yanzu mai malaman wannan zamani masu ilimi masu gama ilimin biyu ake magana sun karanci ilimin addini sun karanci ilimin kimiyyar ilimin abin ajinna ilimin abin ɗiyakin abin maihuwa abin suka samu kwalasakin magana na samu jami'ul fatawa ina ga na almasaudiya suka shirin wannan a takaice sun kama ganganin bincike da aka na likitoci musulmi malamai kuma sun ce kudin a gaskiyar magana ba yadda za a yau a yarda da cikin da ya wuce shekara guda duk bincike suka ce suka yi akwai wani malamin na gani ya bayani shi malamin ne addini kuma doktor ne na abin likita kuma ya ba labarin shekarun da ya iya bin wannan bincike ya haɗin sakamakon bincike da ya cewa duk wanda ake cewa cikin shekara biyu uku a wani magana cewa bincike da ya da yawa mata sukan samu wata illa a ma'aihosu sai su ɗauka ciki ne imma dalilin tsayawar jini ko wata illa sai su ɗauka ana nan ana ciki ciki ne har allah kawo ciki na kirki shekara ta biyu tana jira uku ya samu cikin kirki a ta wuri ya ce shekara hudu aka yi shi ya ce haka ne bincike da yi amma ta hakika babu ciki da kashkar hu wannan bincike da ce da ya bada ciki mutum ciki ta magana da wani abu ne mai kama da ciki amma ba ciki wani mai dan adam mai shiga ya zamana a ka'ida ta kwanakin ciki gaskiya bayan shi dai kurin a takaice a yanzu dai a masana'antar zamani bincike da aka yi kurin baiwa mace kana libya ko saudiya ka bar nijar shekara uku hudu ko biyu ka zo ka tsako jinjiri a ce naka ne gaskiya magana ce take kan san bata yi wa kurin kun kuma da dalili duk da ana magana shari'a za a ji a yi liyani tunda kai kana dama ka yi liyani kana gagana zuwa ka yi liyani ka ture gaskiya magana shi dai karkashin wannan ne mutum ya koma da to magabata balle yau littafin wannan jami'a kuna jami'a da kawo ne ne mamu kurtabi kwarai ya haɗa magana kwarai shi dai anan kina allah ya ga mana allah ya alam ma ta hamilu kullu unsa ma ta gidan arhama allah ya san duk abin da mace ke ɗoka a cikinta da abin da ma'aiwa take ragewa ya zama bari da abin da zai karu ya zama ɗuwan cikakken ɗa sai cayi nan ƙarshe akwai ruwaya wata imam bukhari ya kawo ya ibn kasar ya kawo wannan ruwaya ƙarshen wannan magana yadda allah subhanahu wata'ala yake faɗin irin wannan cikin ilimi da allah ya keɓance ma kanshi yake ce mafatihul ghaibi khamsun makullai na sanin gaibi guda biyar ne wanda inda kana da wannan kilan ya ce za ka san gaibu mafatul gaibu mukukile kile na sanin gaibu gashi nan in ka samu kankamu da gina ka sani sai jero cewa ya ce hamsun la ya'lamuhunna illallah abu guda biyar babu wanda ya sansa sai Allah la ya'lamu ma fi gadin illallah babu wanda ya san me zai wakana gobe hakikanin abin da za a yi gobe sai Allah illa mai hasashe ya hasashe an yi katari ya zo daidai wa'asa daidai amma hasashe ne ya ce wala ya alamma ta gizul arham illallah babu wanda ya san abin da ma'aiwa ke ragewa sai Allah muke cikinta wala ya alam mata ya tun matsar ahadun illallah babu wanda ya san yaushe ne zango ruwa sai Allah to sai mai tayo me yake yi probable akwai probabilitation alama samun ruwa lokaci kaza iya aiki da iskoki da gudun iska ya ce muku ana tsammanin za a samu ruwa lokaci kaza yana aiki da abin da ke masaniya yanzu yan uwa ba magana mai ba dukkan kuna malama da mai ne yau da ka ga bakin halin iska ku ka tsaya titi duku gida ka tsaya ma titi ka ta gida da ka ga wani ya taso iska fu wanda a dubu wanda mota ka tada mota maza ka same ka a gida wa ga ma tsammani ne dan ka ga wannan hadirin yanda yake tasawa kullum hadiri ne mana mai ruwa da yawa saka a nan da gani wannan bakin hadiri ne wannan kaza ne ka ce wannan hadirin holoko ne kowa haka yake to shi ma malamin mai tayo su ma suna aiki da iskoki domin su suna da kayan aiki wanda kai ba ka da su ta hanyar iskoki da suke aiki da su da barbaran iska da kaza kaza da vita cikin tahiyar iskar ya ce akwai probability kin akwai tsammanin samun ruwa a gari kaza a lokaci kaza shi ne suke iska iska iska iskoki iskoki to to to ya ne iskoki bambanci na aljannu da na iska wannan ba ba wasa ba ba wasa kiri to muna ne iska wannan kenan iska da ake kasan iska kanta ya zo a nasin qur'ani a sunna iska ana barbar iska iska iri iri ce tana barbar juna a na kwanatin ƙurani to su ma ke suna gida wani ababen na iska da take barbarar juna da tahiyyar ta ce alama akwai alamar hadiri iya wata ran hadiri da yawa wata ran a zo ma tsallake dole yawa kana idan hasashe ne suke yi don a shirya kan ruwa ya cin maka inda kai ka san tsankan hadiri kake sheka gida da gudu ka sheka ka tafi gida kan ruwa dame ka shine nasu ya hasashe ne ake yi amma ba hakika bane ba ya ce kuma wala tadari nafsun bi arfin ta mutu babu ran da ya san a ina za ka mutu e ga kanin dai iyawa ka ce bulaguro iyawa hanya iyawa ci dai Allah kaɗai san a ina mutum zai mutu wannan kaɗai Allah san abin da za ka mutu wala ya'lam wala ya'lam mata taqumu sa'a shi ma illa babu wanda ya san yaushe ne tashin kiyama kowane ne ya dai maka hasashe Allah kaɗai san ilimin sa'a wanda ilimin sa'a babu wanda sanin ba Allah ba kinan wannan ababe duka ba wanda ya sansu kenan zai sanin gaibu kai ba tun daga babu wanda sansu kenan babu wanda zai ma da'awar sanin gaibu
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير yace inna la ya'lam inna la Inda hu ilmu.
inna inna la inda hu ilmu sa Allah shi kadai yake da ilimin tashin kiyama eh shi kadai yake da wannan masaniya na yaushe ne tashin kiyama wa ya'lam ma fil arham wa nuzul qais Allah shi ke sabkar da ruwa da sanin yawan ruwan yaushe zai sabka kuma wa ya'lam ma fil arham Allah shi ya san menene a cikin ma'aiwa sani na hakika wannan abin babu wanda zan ba Allah ba kuma ya ce wa وما تدري matari na wasu biya yanzu ta mutu kowane rai a wa matari na wasu mara ta gadan babu ran da ya san me za me zai wakana gobe gani ne dai gobe iyawa a mutu iyawa a sawa alheri iyawa komai iyawa kana kuma karshe wa matar nafsin bi ayarin ta mutu babu ran da ya san a ina a ina ma'ana kwanan shi zai kare wannan sune ilimin makta mafatul ghaib yace inna allaha alimun khabir Allah masani ne kuma goni ne wannan abin kenan shi kadai san kayan shi ba kuma shi babu wanda ya san su kenan wannan sashi mafatul ghaib kenan wannan ababe da aka jero sai ta kullu shay'in indahu bi miqdar ko menene Allah ya lissawa ya kaddara ya san me mai zuke shi me yawan shi me ajalin shi kwana nawa zai yi duk abin da Allah komi ya lissawa shi da lokaci da yawa da kudin shi na ka cewa a ƙarƙashin wannan cikin suratul mu'minun inda Allah subhanahu wataala babu inda ya bayanin matsayi na ɗan adam wanda a wancan zamani illa kurin imani da abin a yanzu ne ɗan adam ya kai ta hanyar kayan aiki zai ganin wannan abun na maganar matakaiya na ƙa'ida dukkan ɗan adam haka ya samu dukkan ɗan adam ina ce insanin misalati mutum
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخ- فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون
kuma ثم إنكم يوم يبعثون
yawa wannan su ne matakai ya ɗan adam tun farko har ƙarshen shi wala qad khalaqana al-insana min sulalatin min tin kowai yace Allah ke tabbatar wa haƙiƙa mun halitta asalin jinsin mutum daga tsantsan laka kowai daga nan kawato adam daga laka ce ba asalin zinariya ko azurwa ko tagulla ko diamond kowa dai ne daga nan abin ya taso Allah idan ya so yadda ya halitta adam ya ga kowa zuwa ta ƙasa kan buzuzu ko ya yawo kuran kowa kan buzuzu ta kuri kuran ta yawo kuran da san buzuzu ta yawo cikin ƙasa haka kowa ya ka Allah ya so amma Allah yanzu ya yi adam shi kaɗai daga asalin ƙasa ya ce bayan wannan sun maja'annahu nutufatan fi ƙararin maki yanzu ya Allah ya canza maimakon a yi shi daga ƙasa sai yake ya mai da halittar mutum ya sanya halittar shi nutufatan fi ƙararin maki ta Allah ya sanya mutum wajen halittar shi daga ɗigon mani daga ɗigon daga ɗigon mani kenan wannan bice mito ba a min wannan kenan halitta da ake samu da ta halittar ɗan adam daga jikin na mace da cikin namiji wannan halitta da ake samu da an san ta bangaren mace daban mace kwayi namiji su farin gasar dai irin abin da aka san na abin aihuwa na ɗan adam don abu biyu ne amshajin Allah ce amshajin abu biyu ne ba kuma kawai tukun gasar da can da kayan ilmi yasa wani su ce ana samun ɗan adam kurin daga namiji kurin kayan ilmi ne ta haka suka ce kurin ba sai da wani ayoyin ƙurani ba da aka ce amshajin ne a kurin ana samun mutum daga daga munin namiji kurin kun sai da kwai ne ƙarshe dai yanzu an dawo dole an yarda akwai halitta wannan ci gaban adam ba imanin shi ba kuma masu imanin mun yadda amshajin ne abu biyu da ke kamuwa namiji da mace to su ya daga baya suka gano ashe lalle hakika akwai halitta da Allah ya a cikin ɗan adam a cikin maniyin shi halitta kuma mai motsi wanda san ɗiyan kwaɗi a cikin ana cikin musa wanda sun wanda san bakin ruwa dai san ɗiyan kwaɗi wannan abin da ɗauki ƙana kamar ɗiyan kwaɗi ɗiyan kwaɗi ko masu yabin da suna yawo ko da ƙasan kai ƙanana suna yawo cikin ruwa haka ɗan adam abin da ake samu a jikin namiji motsi yake na sai wannan ɗiyan kwaɗi a cikin ƙanana wannan cikin ruwa ya ƙanana wannan ina zama da na'ura ga masu na'ura nan sai ka gan shi iya motsi na namijin halitta ce mai motsi kuma hikimar Allah san girma Allah wannan halitta miliyoyika ne da miliyon ne miliyoyika ba dubu ba suke hutarwa a cikin ɗan adam zubawa guda miliyoyika ne wanda a wannan miliyoyikan Allah ɗaya zai ɗauka ita kuma mace na da ƙwai ne ƙwai ne bayan ta haila yake zauwa inda Allah ya zo wannan iya zawa in wani ga'an wani abu Allah ka karanci a makalokar imani ga gawo wata na'ura ce wata wata babban ma'aikata haka abu yake wallahi yadda yake tahiri nake bin da za a gamin su game a ce wuri kaza a wuri kaza matakai da yake bi har ya je wajen tsayawa in mutum zai kaza zai gane kudurar Allah tsari ne Allah ya tsara abin cikin tsari su haɗe a inda Allah ya haɗa su tsaya da namijin da na macen daga sun gamu in ma a yi tagwaye su rabe gida biyu in ma ba tagwayen bane dai tun abu ne abu ne a ilimance kuma Allah ta adam a yau ta adam da idan shi iya ga abin a ilimance kenan Allah yanzu ya sanya halittar mutum min nutufatin fi qararin makin ya koma ta dagon mani a wani wuri tsararre yanzu mace za ta ciki zai shiga ta yawo ta yi gudu ta kai ta kawo iya nan aure shi wani wuri ne tsararre makararin makin ce sun mahalakan nan nutafata alaƙatan wannan ɗugu alaƙa za mu halicce shi mataki na gaba a zaman ɗugun jini alaƙatan zaman gudan jini da san jini ya san dare eh zai koma haka ya ce fahalakan na alaƙatan mutafatan sai mu halicci wannan gudan jinin sai ya koma tsoka kamar zaman wata tsoka cibrarra فخلقنا ملكة مدكتة فخلقنا فكسرنا فخلقنا العلقة مدكة ثم فخلقنا المدكة إذا من هو إيه kenan bayan dukkan mani ya koma tsoka ita tsokar ce fakakalar mutakatar zaman sai malaci turin tsoka sai ta koma kashi tsokai sai ka kuma kaman zama ci hotalwa a skelet tsokaci amma yawa gari ga kai dukkan gangancin ga kanan kaman hotalwa yanzu mutum ne gashi nan inda za ta gwada ma shi da na'ura gashi nan sai da gero gwada gima gashi kaman hotalwa ya ce kuma ana nan fakasaunan izama lahama ko ta matakin fitan gaba kuma ya daga wannan ƙarshe wani skeleton an lulluɓa mata tsoka ta rihi an sa mata hwata an sa mata an sa mata tsoka eh an sa mata tsoka ta rita yanzu kenan gashi nan dumbur sun an sha'ana wa khalqan akhar kuma zai a rarraba wani namiji ne mace ne kuma za a hudu halitta shi yanda take na namiji ko mace bayan haka yan wannan an ce ɗan adam bayan shekaru aru-aru mu da mutumin imani haka mata kai ɗan adam yake to ɗan adam wacewa tabbatar da ƙur'ani ba kuskure shi sa aka ce da yawa cikin masu ilimi na turawa haka wurai suke imanin ƙur'ani littafi ne daga Allah ya huce wanda mutumin balarabe a wannan sahara kan yau ƙarƙari ina tile wanda san zandani mutumin yaman ne malami na addini ne na iya tafsiri kuma malami na jami'a bangaren ilimin siyasa bangaren ilimin kimiyya na zandani iya ba lawan wani ila kallon wani darasi shi da yake cewa sun yi taro a amurka ne a wata ta amurka kan da mun shi iya da masaniya kware kan ilimin abin siyasa wannan adam kina yace sun hira da wani malami sananne a duniya sai da wani malami yace a jami'o'i na duniya ana aiki da libronin shi ƙwararre ne wajen sanin ilimin ajina ilimin abin aihuwa ilimin mace ilimin samun ɗasararsu ya ce iya da tawai da yawa da kyakinsu ya ce mun tattamana da shi na kame wasu ababe wanda ƙur'ani ku suna ta kawo kan masa'alar abin samun matakaiya da ɗan adam ke bi har a same shi ya ce wallahi ƙarshe ɗan lokaci kahin mu watsi ya harin nutsuwa da abin da ke cikin wanda ta ƙur'ani ya ce bayan mun tsaye muna tsana shi ƙarshe ran nan sai ya huto a cikin tarbijikin kanada mutumin kanada ne ya ce kai jama'a wa wannan littafi na sun ƙur'ani gaskiya ce ba littafi ba na wani adam ba don ya ce ya karanci ilimin da yake alfahari da shi ya ga wannan ƙur'anin daidai ba wani kuskure kayan ce bai yawa a wannan shekaru da aka yi wannan ƙur'anin a ce wani ba ƙauye ya ce a wannan dajin a ce ya saman abu aka ce wai halanka musulunta ce abu musulunta ba ya ce ta waɗannan mai ya kuma ce mai na musulunta ya ce wallahi ƙarshe ya hutu ya birni da kalmar shari'a cikin tarbiyyar kowa ya musulunta wallahi ya musulunta yi musulunta yi ya ce wallahi ya ce ƙura'in da suna ya suka ƙara mai ilimin nashi suka ƙara mai ilimin akan ilimin shi wannan shine ce qur'ani littafi daga Allah ya wuce tunani haka magana ra'ayi dole matakaiya tunan Allah ya faɗi dalla dalla da shekaru aru aru na baku misali anan na maganar da wani malamin filosofi a jisi na wasu abubuwa tsarkar masana abu yake yi musu tambaya tambaya ba su a cikin galas mai tilar mai duniya suka cika takardu ya suka ta zagi ya shaɗi da duniya ya kaɓanna ka zama da wani filosofi dai ba su yaro ka zama na falsafa da aka kare ce me yasa ya ba su kowa ku ce san duka a duniya itilami alheri ya yaran da itilami ya ɓanna a duniya amma a ce babu alheri ko ɗaya shirme ne ya ce ɓangaren ilimin sai ɓangaren ilimin aiwo yaro zaman yaro a cikin cikin washi ya ce itilami ya kawo masu ilimi a duniya ci gaba lokacin babu na'ura cikakka irin ta yanzu zamani ya ce a zamanin shi za a kama yahudiya sabon ciki na wata daya ya horde ta ya kira da doktorori saboda cikin su ga ya kwanci cikin ya yake zaranta a sake labaratu a buɗe cikin na ci ba na wurin za a huwa ya ce a kamun wata biyu a buɗe ta ma a yanka ta na mutum a dabarun shaita da filan ne na makaƙe gudawa a buɗe cikin na wata biyu ya ce haka a yanka biyu duka matakayen ciki a cikin ma'aiwa ya ce da wannan aka fara gano matakayen ciki a cikin mace lokacin itilam ya cika yaji maka alheri kenan dai yanzu alan Allah gaba dai cewa ya halitta jinsin mutum asali daga laka aka koma dukkan mani dukkan mani aka halitta matsayin jini jini kuma tsoka tsoka aka halitta kashi kuma kashin fakasaunar izama lahaman muka lullube wannan kashin da tsoka sun ma'an sha'ana wa halkan akhar kuma ka halitta wannan halitta wata halitta daban wadda Allah ya so yace fa tabarakallahu ahsanu khaliqi ya girmama ya ɗaukaka mahi kyawun gwani wajen halitta ce summa yanzu dai wani mutum ne an kare ko ce summa innakum ba'da zalika lamayitu shi ne mutum ke nan bayan ya kare rayuwa abinda zai yi karshe dai mutuwa za ku an mutu an kare ce summa innakum yau mulki yamma tuba a sun kuma gobe kiyama za a tado kowa da hisabi ya shirya kura kina Allah ce Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa ma ta gidu arhamu wa ma ta dadu Allah shi ya san abinda dukkan mace ke dauke da shi da abinda ma'aiwa ke ragewa ko ta ƙara wa kullu shay'in indahu bi miqdar komi iya da alsahiki a wajen Allah Allah ya kaddara yanda yake so ya wakana alimul ghaib wa shahada Allah shine masanin oye da hili a wajen Allah duk daya alkabiru almuta'al Allah shi ne mafi girma kuma Allah nake sama da yake da komi Allah ci gaba
sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar
Allah ce sawa'un min man asrar alqawla man jahar bi a wajen Allah duk daya ko kai rada kai kus kus kus ko ka bayyana a hili ana jinka a wajen Allah duk daya wa man mustaqbil bil layli usarbu bin nahar da mai hutawa mai bin cikin duhun dare yayi wani aiki ko mai zuwa cikin tsakar rana yayi a wajen Allah duk daya me Allah ke cewa ma takunu min shi sha'anin ma takunu وما min Qur'an.
تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا إلا كنا ش- عليكم شهودا إلا كنا شهود إلا كنا عليكم شهود شهودا تستفيدون فيه
إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه
وما يعظم وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في السماوات في الأرض ولا- في الأرض ولا في السماء ولا أصغر في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da ɗan adam sai ta kanta ka san abin da kake gurin Allah ya ce wa mata kuna fi sha'ani babu wani abu babu wani sha'ani da za ku shiga ku yi wani abu wa mata talumini min ƙur'ani babu wani abu za ku karanta na abin karantawa wa ma ta'amalu min amalin wala ta'amalu min amalin babu wani aiki daga cikin ayyuka da za ku yi ko wani aiki ne illa kunna alaikum shuhudan istufiduna fi da abinda na wadi ne na aiki na magana ne da abinda zaku Allah ce illa kunna alaikum shuhudan muna nan Allah yana ganin ka kuma ce istufiduna fi lokacin da kake cikin abin bayan da da da da da hankala kai Allah labari ne wannan Allah yana mana mala'iku masu shaida da dan adam iya bukatar shaida da kada ma adam amma Allah bai bukata sai an kai mai rahoton kuwa duk abin da ake Allah a gaban shi ake yace istufidu na fi lokacin da kuke abin yace kuma ma ya'zubu an rabbik min mithqal dharratin babu kuma Allah ya sani kun babu wani abu da yake huta daga cikin sanin Allah kwatancin sarra fil adi wala fi sama abin a ƙasa ne ko a sama babu wani abu wanda ke huta daga ƙarƙashin ilimin Allah ko ma menene Allah ya san da shi kun bai man cewa eh lokacin da ya mun iya ganin ka a gaban shi kake yi yace wannan abun wala asakar min zalika wala akbar karami da babba ko menene Allah iya nan illa fi kitab kuma abun tini wa iya nan fi kitabun mubin Allah na mai sani kuma a littayin shi lol mafuz da mantini ya rubuta komi za a yi kaza a yi kaza a yi kaza ruwa ta fata ta musulun manzala ke cewa sallallahu alaihi cewa Allah subhanahu wataala ya rubuta maqadir khalq ya rubuta duk abin da zai Allah ya furga man komi kahin ya sama da ƙasa da shekarar 50 ya furga man komi Allah mutum ke yana wata izini furga da abin zai mutum la Allah komi ya karanta shi kin Allah ya san da komi kuma dan abin daman ya rubuta kaza kaza zai wakana za a yi kaza dalilin kaza kudin addashi dalilin kaza da Allah ya rubuta komi kafin abin ya wakana lakin a wajen Allah duk daya yace lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال
ana yan uwa Allah subhanahu wata'ala na sanar da mu cewa lahum mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfi duk dan adam ko mutane akwai wasu mala'iku na musamman wanda suke mai juna suke relef ba ta rabuwa da ku relef suke wannan yazo wannan ya tayi mala'iku ne na musamman wanda wannan ya fi zunahun na amurla suna kiyaye ɗan adam da umarnin Allah shi mana mana mana ce na amurla mana bi amurla da umarnin Allah ƙarƙashin wannan magana wannan mala'iku masu kiyaye ɗan adam malamai na magana cewa mala'iku kala biyu gare mu a cikin masu rike alaƙa da wani ayar akwai mala'iku wanda suke kaman zaman gadinka amma idan kadara ta zo su ma bin hadarinsu zama da su ana kana mai gadi akwai da kuna musamman masu gadin dan adam wani musamman gadin da umarnin Allah akwai ruwa cikin sai da bukari wanda suke bayan wasu mu'akibat kin na gasu mu'akibat mala'iku masu zanwa wajen kula kuma da ayyuka kuma da ruwa ta imam bukari yana ta ta'aqabuna fikum mala'ikatun bilal wa nahar akwai mala'iku masu mai juna billaye kuma la'akatun bin nahar wasu mala'ikun za su zo su zamana tare da ku da dare wasu kuma da rana haka suke mayewa a cikinku amma da wani shtami'u na fi salatu su basu sallar asar suna haɗuwa a sallar asuba da sallar la'asar fa yasa adu ilayen lazina ba tu fikum fa yasa alihum ko alim bikum كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم هم يصلون abinda kake ruwa manzana ya cewa wasu mala'iku masu mai juna a cikinku akwai na dare akwai na rana amma dukan suna haduwa a sallar asuba da sallar la'asar idan wanda suka kwana da asuba za su koma wanda suka zo su maye wajensu sai idan sun koma ga Allah subhanahu wata'ala zai ta Allah san komi ma zai musu tambaya yaya kuka bar bayina sai ya Allah mun je suna sallah domin sun zo a sallah ta asuba ko wanda asar ko wanda Allah san ne sun zo a sallar asar mun zo suna sallah kuma za mu bar suna sallah kenan duk domin an haduwa na sallah biyu kenan sun zo kuna sallah sun koma kuna sallah an ce wannan iyakantar da mahimmancin sallar asuba da sallar la'asar a nan ake ɗaukan taka ake ɗaukan na kowa ya zo gobe zo ba eh a nan ake ɗaukan not ka haifar da kai kenan dai allah ana ya ce allah ce lahumu aqibat iya da mala'iku min bayyana ya dai na khalfihi maɗan adam wasu ke gaba da bayan shi ya fa zuma min amrillah suna kiyaye shi da umarnin Allah kuma Allah ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sunnar Allah cikin bayan shi Allah bai canzawa mutane wani hali da suke ciki sai su in sun canza da kansu ma'ana da mu kuna cikin ni'ima ta gushe to kuma kun gushe kun canza hali kuma haka wannan bala'in da ya zo kuna so a canza shi ku canza hali ku koma yadda Allah ke so eh wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maradda lahu shi Allah abin da so ke yi haka idan Allah ya so wasu jama'a da wani mugun abu da wani bala'i duk duniya fala maradda lahu ba mai ture shi duk cigaban su za a kawo guguwa ana kallo za ku dimu da abin da ya wakana shekaran ji a horon shi ran litinin duk ci gaban horon shi duk ci gabanta abin suka yi ji a duniya suke suke alfahari da shi suna kallo duk ci gabansu wuta ta kan babban cocin notre dame ta kawo notre dame suna kallo duk wanda ya kalli wata bidiyo ta wannan shugaban nasu ayi kuka iya kalla abu ayi kuka iya kallo ya zo ɗanka yi dole ya zai a cikin bakin ciki suna kallo sai da wurin yiri musu babban abin nan da suke gwada na alba mai tsawon suna kallo kama kan wup an ƙare ne da hajji wannan ajiye hado wannan abin wallahi ta kai gaya wajen bakin ciki a wajen faransawa suna kallon shi ana wu ina yadda kai ƙasa kaga ai dan yaudara ta suke ai laisite je baro su da addini wurin addini sun hana mu na mu shugaban su labar addini ba ruwan kasa da addini gwamnati wurin da addini kaga ai yanzu da tawhadin kowa iya jidi miliyarka da aka da a cikin kasashen France miliyarka da euro miliyarka na euro kuma da cewa duk dan kasa ana neman gudunmuwa har aka alƙawarin za a ɗauke masa harajin sosankan kursan na haraji in ka kabulun waka a taimaka wani abu ba sun jaba su addini ba yale ba a ta zama su addini ko ƙarya ce ƙarya ce akwai addini ila muna hunci kurin daga wannan darasi ne ga shugabanninmu sai ba wani addini kan shugaba wallahi shirme ne ƙarya ce su ma addinin akwai shi an zata wakar sun bayan ayyini eh ana neman gudunmuwa ta kowane akai gudunmuwa babban abin su kwanan toshi to wannan kaga wadda ci gaban su Allah ka gobara ce aka yi ta yi he da Allah kashe abin da ka ce bata to kan daga ba ta tsaya kiran ba wani mai ture mashi in Allah ta da bala'i in guguwa ce in suka ce menene Allah ya kula shi ba mai turewa eh ba mai wani karin turewa wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maradda la idan Allah ya wasu mutane da wani mugun abu ba mai turewa wa ma lahum min duni min wali ba su da wani wali wanda zai zo a ya taimake su ba la kama sibal ba wani wali da kama ba yau kama gana abu kun ka tsan kur kun ga koma ga su gaba هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال na'am ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال huwa allazi yurikum al-barqa khawfan wa tam'a shi Allah wanda ke kira a kadaita da ibada shine yurikum al-barq yake gwada muku walqiya wal wal wal hadir ya gamu khawfan wa tam'an kuna tsoron bala'in da yake cikin na ra'adu ko wata izra ko wata guguwa da za a yi kuma kuna wata kuma kuna kwadan samun ruwa don shibka a lokaci guda ana kwaɗin takwaran gwamnati a radu kuma ana samun ruwa eh haka da daga ruwa kan mutum yake eh ɗan an da koyar tuwon zaga mutum ba ce ko da fara da ya mutum dara daga kowa ya ji ba mai mana eh eh ya ce wa yin shirin sahab kuma allah shi ne yake kirkirar girgiji a sikal wanda yake ɗauko ruwa ko yake ɗauke da ruwa shi ke ƙirƙirar kayan shi ya haɗa ya kayan shi Allah duk wannan aikin Allah ne shi ke haɗa hadiri a raba shi a yi nan nuta kaza a yi nan nuta kaza Allah yake raba kayan shi wa yi sabi ra'ad bi hamdi wani mala'ikatu min haifati ra'ad imma mu ɗauka mala'ika da akwai ruwa kishiya mala'ika ne mai suna ra'ad iya tasbihi wani mala'ikatu haka mala'iku ma suna tasbihi min khifati dan tsoron Allah tsoron Allah mahalicci wa yusul sawa'iq kuma Allah yana aiko da ra'adu nan a sawa'iq shin muke cewa mun ta abin ta hausa ra'adu aradu wannan walƙiya wuta da take samu abu ta ƙona abu shine sawa'iq a sa'iqa kina wuta da take fitowa mita ra'adu ba take fitowa daga cikin girgije ta ƙona wani abu wani akwai tabbata mun ji mun ta aradu ko aradu sai muke ta aradu daga cikin girgije Allah ke hudo da wannan wuta mai kona wani abu kuma wannan wuta fayusiru biha man sha ya samar da wanda yake so dabba ce mutum ne ta samu wanda Allah ke so wani cikin asbabun nuzul ruwaya ta tabbata ka albanin da ya tabbata da ingancin ruwaya ibn kasir ya ka ruwaya manzon sallallahu alaihi wasallam kaman da yake ya tabbata cikin sahabbai ya aiki wani cikin irin sarakuna masu jin kai larabawa manzana ce mushi kaje ita sahabi kaje ka ce ina kiran wannan dagutun wannan mutum wannan sakin ka ce yanzu ina kiran shi da ya je ce mushi ai manzan Allah iya kiran ka doka iya kira kaje ya ce ni ce man rasulullah man rasulullah wa mallah amin zabin huwa amin fiddata amin was wai shi wani Allah na kuta Allah wai manzo wai manzo kwa wai shi Allah kuta Allah shi Allah naku na zinariya ne ko na azurwa ne ko ta kulla ne eh shi wani ne a ga mishi ya dawo ci ya rasulullahi na ga ya mai kaji abin da yahudi yace sake komawa kashe mai ina kiran shi zo yaje ya mai ta mishi wai shi waye manzo waye manzo Allah gida manzo Allah shi Allah naku na zinariya ne na azurwa na ta kulla ne na mine ne hede zuwa na biyu ya koma ita ya rasu wallah na ga mai kayi abin da na mace koma ce min ina kiran shi ruwa da ta tabbata a na uku ya yi ya gaya mai iya maimaita maganin tsola kudin sai ga hadiri a daidai saman shi iya kallon hadirin kun ya ji hadiri yawon tafiya yawon kiya ya ra'aru iya kallon kudin kama an ce ka fit Allah ta koda ra'ar daga ciki wani ya wuta ta cire wuta ta cire kan ce a gaban shi faɗi mutu ya cikin sabbin sauka wani ayi Allah yana sauko rusul sawa iya aiko da takwaran kwata eh takwaran kwata iya aiko da takwaran kwata eh sun shi bi ha manya sha ya samu wanda yake so da ita wa hum yujadiluna fillah mutane suna jayayya cikin kan lamarin Allah alhali wa huwa shadidul mihal Allah shine mai tsananin ƙarfi ba wa tsakanin wa gima kan Allah nan Allah shigan taka ci gaba
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال نعم له دعوة الحق الله كنا Allah shi ke da haƙiƙanin bauta ta gaskiya shi ke da haƙin cancantala bauta ta gaskiya amma walazi ne da'una min dunihi duk wanda suke kira wanda ba Allah ba la yastajibuna lahum bi shay ba za iya amsa musu komai na bukata ba za musu amfanin komai sai Allah yake baka misalin wani abu wanda ka san bai yiwa malaman balaga na cewa idan aka dan abu zuwa ga abu sahil ya kai ga wajen ture abun sai yake bada mana misalin masu kiran wannan Allah ko bautar wani Allah ya ce illa ka ba su taka fi ilma ya bulu ka fawo misalin mai kiran wani Allah misalin shi mutum ne ya tsinkayi ruwa daga can a cikin tarki ko ya leƙa rijiya iya jin kishirwa ya ke mika ruwa hannu zo zo ka zo zo hasi na makwaci ne ruwa ya zo ha abada ka ka mika ma ruwa hannu ya zo shiga ka sha ka yi daga mutu to misalin duk mai kiran wani Allah misalin da ke badawa cewa ga gane shirman shi kurin wahala ce ke ba san biyan bukata misalin shi ka bas idai da kaman mai meka hannu ne zuwa ga ruwa da ya bulu ga fahu so yake ruwa ya shiga baki ya sha kuma ya meka hannu ruwa to na san wannan bai ruwa bai ruwa ruwa shiga haka mai kiran wani Allah bai samu bai cima gurin shi wa ma hum balighi alaka kuma alhayy wannan ruwan baiwa wannan ruwan yake baki da haka ce wa ma du'aul kafirin illa fi dalal da haka duk wata kira bautar kawure suna yi ne a banza eh wahala ko ai wahala jina a wahala a duniya haka lahira amma ba biyan bukata kasu kasu burge ka shirme ne kuram dan wannan ya kamata mu tsaya dan insha Allah za mu hara kafin bulugul maram wannan talata mai zuwa insha Allah haka ‘yan uwa masu injina sati da ya gabata an saci inji a nan muna fatar Allah tona asirin barawa ko ku shi wanda ya asara Allah mai mai gurbin sama da abin da ya rasa kuma ana neman jam ana neman goyon bayan ‘yan uwa saboda abin kullum bin mu suke ta abu da ba kuma sun tasu ana so idan aka tsare sallah a dauki ɗan lokaci minti biyar inda kowa ji wajen inji ka mutum fitar daga za a nake samun sata amma idan ya san kowa ya zo an ɗan tashi kowa ya huta an san kowa ya wajen inji shi to kana gaba a fara huta don a rage irin wannan abin gaskiya ka yi gaggawa ta da inji fitar fitar gaggawa a ɗan shi kuna minti biyar zuwa zuwa minti biyar misali bayan sallah a san dai kenan kanan dai kowa mai wajen inji shi tuku a huta shi a mai yakon manuwa da kurin ka a yi gaggawa fit daga sallama a hutar inji da a nan ba za a wuce huta shi ma الله تمكن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته